نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله عز وجل اختص هذه الأمة بخصائص كثيرة منها اختصاصه إياها بيوم الجمعة بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بهذا فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الأخلائق راه مسلم قال ابن القيم رحمه الله في الزاد فيوم الجمعة يوم, يوم عبادة وهو في الأيام كأشر رمضان في الشهور وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان انتهى كلامه رحمه الله فالمسلم يستعد لهذا الاجتماع الأسبوعي هذا الاجتماع الأسبوعي الشريف فيتطهر بالاغتسال قبله والتطيب ولبس الثياب اللائقة ومن الخير العظيم أن يحضر إلى الجمعة باكرا فإذا دخل المسجد فإذا دخل المسجد سلم على من فيه بهدوء ولا يتخطى ركابا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك روى البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غف إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وإذا دخل المصلي المسجد والخطيب يخطب صلى ركعتين خفيفتين وجلس بهدوء فقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع راه البخاري وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما واعلموا رحمكم الله أنه أنه يحب أنه يجب على المصلين جميعا الإنصات لسماع الخطبة والكلام أثناء الخطبة يفسد الأجر فلا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام ومن يكلمه الإمام لمصلحة فينصت المصلي للخطبة ولا يلقو بالكلام مع غيره أو حتى بالإشارة إلا إذا كان لابد من تسكيت المتكلم فليكن بالإشارة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت متفق عليه وفي رواية أحمد ومن لقى فليس له في جمعته فليس له في جمعته تلك شيء ويستحق أن يتوجه بوجهه إلى الخطيب فإنه أدعى للاستيعاب والفهم كما جاء بيان ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا راه الترمذي وكذلك لا يلتهي عن الخطبة بما حوله كعبث, كعبث بالأشياء مثل الحصى والملابس والأظفار والمحمولة ونحو ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأتى غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاث أيام ومن مس الحسى فقد لقى رواه البخاري أيها المسلمون إن من أخطاء المصلين ترك بعض الناس لصلاة الجمعة أو التهاون بها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وبعضهم هداهم الله يتهاون في حضور الخطبة في حضور خطبة الجمعة فيأتي بعضهم أثناء الخطبة بل ويأتي بعضهم أثناء الصلاة وقد فاتهم خير كثير وهم لا يشعرون وألم رحمكم الله أن الحدث الأهم في يوم الجمعة بالنسبة للمسلم هو خطبة الجمعة وهي عبادة لها أحدافها ووقت السعي المستحب إلى الجمعة يبدأ من طلوع الشمس يوم الجمعة كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام أو الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل الهج ومثل المهجر كما ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه البدنه ثم كالذي يهدي بكرا ثم كالذي يهدي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة متفق عليه قال بعض أهل العلم يعرف المسلم الساعات الخمس التي جاءت في فضل السعي المبكر يوم الجمعة بأن يقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام وبذلك يعرف مقدار كل ساعة أما وقت السعي الواجب إلى الجمعة فهو عند النداء الثاني إذا دخل الإمام فحينئذ يحرم على من تجب عليه الجمعة البيع والشراء وما في معناهما إلا السعي إلى الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ومن أخطاء المصلين جلوس بعض الناس في مؤخرة المسجد قبل امتلاء المسجد قبل امتلاء الصفوف الأمامية وبعضهم يجلس في الملحق الخارجي للمسجد مع وجود أماكن داخل المسجد بل وبعضهم لا يحمون الالتصاق مع الصف وقد اختاروا الوقوف تحت الأشجار بعيدا عن الصف فكل هذا يقده في صلاة العبد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن يوم الجمعة يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى لشرف هذا اليوم العظيم فقد خصها الشارع الحكيم بعبادات تميزها عن غيرها منها ما ذكرنا سابقا وكذلك الإكثار من ذكر الله تعالى كما أمر الحق سبحانه عند قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة كما جاء من حديث أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فأكثروا علي من الصلاة فيه فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة وهي ساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه إياه كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاتقوا الله أيها المسلمون واعبدوه ولا تشركوا به شيئا وتمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحابوا بروح الله بينكم فإن الله لا يضيء أجر من أحسن عملا بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قلت وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أوجد الإنسان من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العبد ومن العبد إلى وجود الأبدية وأصلي وأسلم على قائدي وحبيبي وقروة عيني محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله ومن سار على منواله إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe wannan al'umma da abubuwa masu kyawu da yawa daga ciki keɓewar da Allah ta'ala ya mu a wannan al'umma game da sallar juma'a ita juma'ar kanta da sallar juma'a wanda Allah ta'ala bai datar da nasara da yahudu gare ta ba sai musulmi ya zo cikin hadisin abu hurairah ta Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ta'ala ya ɓadda yahudawa ya ɓadda waɗanda suka zo gabaninmu gabarin juma'a ba su gane ta ba Yahudawa sai suka zaɓi Asabar, Nasara da aka ba su zaɓi suka zaɓi Juma'a, sai Allah ta'ala ya zo da mu kuma sai ya nusar da mu ya zaɓa mana Juma'a. Don haka kuma sai Allah ya sanya a ƙaddarawarsa Juma'a ce farko, Asabar take biye da ita sannan Ladi ita ce ta uku. To haka nan kamar yadda suka riga mu a zuwa, mu ne kuma a ranar alƙiyama za mu sha gabansu. mu ne na ƙarshe a zuwa cikin duniya amma mu ne na farko a cikin al'umomi a ranar alƙiyama waɗanda da su za a fara hisabi Allah ka ba mu dacewa hadisi na imam muslim ya kawo ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama ya faɗa cikin littafin sa shahararren zadul ma'ad yake cewa ita ranar juma'a rana ce ta bautar Allah kuma ita a cikin watan watanni tamkar yadda watan wato a cikin kwanaki matsayinta tamkar yadda matsayin wata ramadan yake ne a cikin watanni kuma sannan sa'an nan da annabi ya ce akwai sa'a wanda Allah yake aramsar addu'a a cikinta sai ta zamanto tamkar lailatul qadar ne a cikin ramadan wannan shine abin da ya ambata don haka mu sani ƴan uwa musulmi lalle shi musulmi yana kintsawa tun lokacin da wannan wuni ya zo shi yana masa shiri na musamman yana farawa da yin wanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ga wannan wuni tun gabanin zuwa sallar juma'a kana ya sanya turare a jikinsa ya sanya tufafi waɗanda suka dace da sallar juma'a don ya halarci wannan alkhairi mai yawa yana daga cikin alkhairi mai yawa na wannan wuni kuma na juma'a wato mutum ya halarci ita sallar juma'a da wuri ya halarce ta da wuri a lokacin da mutum ya zo masallaci sai ya sallama ga waɗanda suke cikin masallaci ma'ana yayin da zai shiga cikin masallaci akwai addu'ar da ake yi ta shiga masallaci tare da sallama kada kuma mutum ya keta tsakanin wuyayen bayi akwai wani bawan Allah muna roƙon Allah ya ƙara masa da shi da irin so sabati tun karfe goma zuwa sha ɗaya kullum za ka gan shi a masallaci wani lokaci karfe goma ya zo masallacin nan kowace juma'a idan Allah ya sa na zo zan ga bawan Allah nan zai zo shi ubangiji Allah ya ƙara masa sabati ya ba mu ikhlasi cikin ayyuka idan mutum ya shiga masallaci ba a so in ya ga furja a gaba ya dinga kyakketa mutane wai dan ya je gaba annabi ya yi hani akan haka imam al-bukhari ya kawo daga salman al-farisi Allah ya yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ku ba zai wanka a ranar juma'a ba yayi tsarkin sa ma'ana alwala kenan gwargwadon yadda zai yi tsarkin sa ya sanya mai ma a jikin sa ya gyara jikin sa sannan ya sanya turare in akwai a jikin sa ya kintsa domin juma'a kuma idan ya fito da ya je masallaci bai keta a tsakanin mutum biyu ba ya sallaci abinda Allah ya nufe shi da sallata na nafila sannan ya zauna ya shiru ya mai da hankali yayin da liman yake khutba an ji annabi face in haka ta faru sai Allah ya gafarta masa kurakuran da ke tsakanin wannan juma'ar da wata kuma idan mutum ya shiga cikin masallaci mai khudba yana yin khudba ya halatta a gare shi zai iya tashi yayi nafila amma masu sauki ba tare da tsawaitawa ba kana sai ya zauna cikin nutsuwa wani mutum ne yazo ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali annabi yana huduba ga mutane ranar juma'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wani kai sallah ne sai ya ce a'a ban yi ba sai annabi ya ce to tashi yi sallah nafila wannan imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa idan ɗayan ku ya zo ranar juma'a ko da liman yana yin khutba to yayi nafila raka'a biyu amma ya sauƙaƙa a cikin su yan uwa musulmi lalle mu sani wajibi ne ga duk waɗanda suke masu yin sallah ranar juma'a yin shiru don shauraron khutba kada su yi hargowa kada su yi wani abu mai ɗauke hankali yin magana yayin da ake cikin huɗuba yana ɓata wa mutum ladan juma'a yayi sallan ne amma bashi da ladanta don haka bayan halatta mutum ya magana kowace irin magana ba a so a yi za ka ga waɗannan lokaci mutane suna magana idan su wani har waya zai ansa wani kuma ya dinga magana ma wani ko kuma wani ya ta surutu ana hudu ba fa to ya sani bashi da ladan juma'a ya yi juma'an nan ma ba lada annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam don haka mai ƙoƙarin mu kiyaye yan uwa domin ladan ya zan ya cika a gare mu hatta ishara ba a so kai in za ta ɗauki hankali sai dai idan ka ga wani wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yana ambatawa idan mutum ya ce ma dan uwansa yi shiru ranar juma'a kai ba kai kai magana ba wannan yake ta surutu sai ka ce ba a magana dai ranar juma'a to kai da shi kun zama daya faqal lagauta kai lagau lagau malamai suka fassara cewa kara sallah wata ruwan imamu ahmad annabi yace wa man laga falaysa falaysa fi jumu'atihi tilka shay'un wanda kuma ya lagau to a wannan juma'ar ta saba shi ladan kome yayi sallan ne amma ba lada don haka ba a so mutum sai dai in ya zan ba makawa to zaka iya masa ishara in ya zan ba makawa in kuma kaga wannan ma zai dau hankalinka ko ya dau hankalin wasu rabu da shi yayi shi ya rasa juma'a sakai ka tsara taka lalle abin da ake so yayin da ake khutba kuma ana so a fuskanci liman domin yayin da ake fuskantar liman nan ne za a fi kiyayewa abin da ake faɗa a samu kyakkyawar fahimta hadisi ya zo daga abdullahi ibn mas'udin shi ya faɗi haka suke yi a zamanin annabi ya ce mun kasance mu sahabbai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daidaita akan munbari duk sai mu fuskance su da fuskokin muna shauraron abin da yake faɗa imamu tirmidhi ya rawaito haka nan ba a so mutum yayi wargi a lokacin da ake yin khutba da abin da ke tare da shi gefensa yana wasa da sallaya ko makamantan wannan ko mutum yana wasa da tsakuwa ko yana wasa da tufafinsa yana dan gyaggyarawa ko yana wasa da farcinsa yana kwakwakulewa ko almahmula mutum ya dauki wayarsa yana dan daddannawa yana text message ai ba magana yayi ba to duk waɗannan shi ma ya shiga cikin lagaw wanda yake bata sallah Abu Hurairah ta Allah ya rade da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa kuma ya je masallaci ya shaurara fastama'a wa ansata abubuwa biyu ne al'istima shi ne shiru al'insat shi kuma mai da hankali babu tashi babu wani hargowa ba wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa asma'a wa ansata ya kasa kunne kuma ya mai da hankali to idan haka annabi ya ce za a gafarta masa abin da ke tsakanin wannan juma'a da wata sai ma ya ce wa ziyadatu salatati ayyam da ma ƙarin kwana uku goma kenan a bisa abin da Allah ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kuma annabi ya ce man massal hasa faqallaga duk wanda ya shashafi tsakuwa da yake su kan ƙasa suke zama wanda ya tawasa da tsakuwa yana shafawa annabi ya ce ya lagawo mun ji ruwaya Ahmad bin Ambal ta ce kuma wanda ya lagawo to bashi da komai a cikin wannan juma'a don haka ƴan uwa musulmi yana daga cikin haɗin lokura kurai da waɗansu ƴan uwa suke yi dangane da sallar juma'a zaka ga suna ma yin wargi da ita wasu basu damu da zuwa juma'a ba sai su yi sallar azhar annabi kuma sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle mutane su hani da waɗanda suke kin juma'a suke kin zuwa juma'a su hannu daga haka ko kuma in ba haka ba Allah zai tafki akan zuciyarsu su zamanto daga cikin gafilai wannan za su halaka a ranar alkiyama imam muslim ya rawaito wasu daga cikin mutane zaka ga su kuma suna yin wargi wajen halartar khutba ne za su zo juma'a amma kuma sai su datsi lokacin da kawai abin nan lokaci an zo kurewa eh suna ba su damu da jin khutba ba don haka waɗansu za ga sun zo a tsakiyar khutba ne kai wani ma baya zuwa sai lokacin da ya san za a yi ikama sai zo a guje a guje zai zo shi kuma in yi inda yake zaune ba abin da yake ba wani uzuri wanda ya tsare shi wanda shari'a za ta masa rangwale ya datsa cewa ga daidai lokacin da za a shiga sallah don haka sai ya tafi a wannan lokacin a guje wanda duk yana daga cikin kurakurai alhali bai san cewa akwai alheri mai tarin yawa da ya kubce masa ba da ya san zai samu wani amfani annabi ya buga wani misali dangane da sallolin jam'i da ya ce na yi so da waɗanda ba sa zuwa sallar isha da yake munafukai ba sa zuwa don akwai duhu na so waɗanda ba sa zuwa sallar isha'i da wata ran sai in ce wani ya yi sallah ya ja limanci ni kuma sai in ɗebi wasu daga cikin mutane sai in tafi cikin gari duk waɗanda suka ƙi zuwa sun zauna a gidan nan na ƙona so da su da gidan nasu annabi ya faɗi haka ya ce na so da mai haka sai annabi ya ce wallahi ɗayansu inda ya san cewa zai samu wata karfata da ɗan nama a jiki za a raba a masallaci ya ce wallahi lahabara a sha da ya zo sallar isha kenan kaga mu yanzu sai mu ce da mutum ya san cewa akwai wasu kwandaloli da zai samu to zaka ga mutum ya zo shi sallar juma'a akan lokacinta mu sani yan uwa musulmi babban abin da ake so ga musulmi a ranar juma'a babban abu ya bada muhimmanci a khutbar juma'a saboda ita khutbar juma'a ibada ce shi saka hatta qur'ani ya ambace ta kuma tana da manufa ta ta musamman shi ya saka ma ita ma aka kira ta a matsayin ita ce sallar don haka abinda ake bukata ga mutum yayi zuwa ga sallar juma'a sammako ake so mutum yayi daga lokacin da rana ta fito yayi iya bakin kokarinsa babu abin da ya sa muhimmanci a gaban sa kamar halartar sallah ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah ta Allah ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ranar juma'a ta yi a bakin kowace kofar masallaci inji manzon Allah mala'iku za su zo su tsaya daga ranar juma'a gari ya waye sai mala'iku sai zo tsaya a bakin ƙofofin masallatayyar juma'a haka annabi ya ce sai su dinga rubuta wanda ya fara zuwa da wanda ya biyo baya suna ta rakodin suna rakodin waɗanda wanda ya fara zuwa da wanda ya zo ya wanda ya fara zuwa da wanda ya zo bayansa da wanda ya zo bayan mala'iku suna ta rubutawa daga lokacin da liman ya shigo ya zauna akan mumbari kafin ya fara khutba za a kira sallah kenan a lokacin su ma sai su rufe littattafan da suke rubutun su ma sai su tsaya suna shauraron khutba haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam don haka sai annabi ya ce to ku sani wanda yake fitowa da garji dan wato wanda yake fitowa tun da sammako zuwa masallaci to tamkar wanda ya kyauta ne da raƙumi haka Allah zai rubuta masa lada yayi sadaka raƙumi a wannan rana wanda ya zo a bayansa kuma sa'a ta biyu yayi sadaka da saniya wanda ya zo a sa'a ta uku ya yi sadaka da rago wanda ya zo a sa'a ta hudu ya yi sadaka da kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar ita ce sa'a ƙarshe kafin zuwan liman ya yi sadaka da kwai bukhari da musulun suka rawaito hadisin wasu malamai sai suka ce ya za ka gane wannan sa'o'in awanni ne irin wanda muke amfani da shi a yanzu a zamanin annabi babu su don haka malamai sai suka ce abinda ake nufi da waɗannan sa'o'i shine daga lokacin da alfijir ya fito daga lokacin da alfijir ya fito zuwa lokacin da liman yake huduba zai fara huduba sai ka raba wannan lokacin kashi biyar in ka raba shi kashi biyar to nan ne za ka san sa'o'i kashin farko shi ne sa'a farko kashi na ƙarshe shi ne sa'a ta biyar in ka zo a wannan lokacin in ka raba wannan awas ɗin to shi kenan shi ne don haka mu sani uwa musulmi wanda ya fito zuwa sallar juma'a to yana da irin wannan lada wajibi kuma ga mutum shine lokacin da aka yi kiran sallah daga an yi kiran sallah na biyu wanda zamanin manzon Allah dama kira daya ake yi saboda wani dalili ne zamanin Usman aka mai so aka mai da kira na farko koma baya daga lokaci ya shiga sai ayi kuma sannan in liman zai hawo tuba sai ayi kira na biyu na asali din amma zamanin manzon Allah da halifofi biyu da suka biyo bayan sa duka kira daya ake yi to daga lokacin da ake wannan kira to a lokacin fa komai kuma ya zama to yanzu ya haramta ga mutum sai dai tashi kawai zuwa sa kokarin zuwa sallar juma'a cinikayya in ya kulla ciniki cinikin haramun ne da duk abin da ya zo a ma'anar ciniki kamar kulla aure ma malamai sai suke kiyasin sa kan ciniki idan mutum a kulla aure a lokacin to auren nan fasidi ne bai yi ba lokacin da aka kira sallah na juma'a kuma aka kulla aure a lokacin to auren bai yi ba kamar yadda ciniki shi ma bai yi ba dukkan wasu abubuwa da suke ma'ana da wannan saboda fadin da Allah ta'ala ya ce ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi fa yakace wa dharul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yana daga cikin kurakurai da yan uwa suke yi wasu sai kaga idan sun zo ko da akwai fili a cikin masallaci sai su zaɓi su zauna a waje wannan kuskure ne ba a zama ko kuma mutum ya zauna a sahun farko ake so mu cikawa sannan sai na sahu na biyu sai sahu na uku haka ka'idar shiga masallaci take juma'a ce ko ba juma'a ba kai zaka ga waɗansu su sun zaɓi ma kawai su zauna a waje maimakon su shigo cikin masallaci kai bari ta su waɗansu ma ba su damu da ɗamfaruwa da jikin sahu ba sun zaɓi su ko da sallar ake yi su tsaya nesa da masallaci nesa da sahu gindin bishiyoyi nan suka zaɓa ba su san ubangijin da ya wajabta sallah shine kuma ya tsara irin ladan da yake bayarwa ba ba duk sallah ce idan kai take zama karɓaɓɓa ba sai ka yi ta a tsarin da wanda ya zo ya koyar da sallah ya faɗa don haka mu fahimci wannan ɗan lokaci ne ƙarami ba za mu iya ba da shi ga ubangijinmu ba ba za mu iya ba da shi ga ubangijinmu ba idan muna ga cewa akwai zafi rana shin wutar jahannama ba tafi zafi ba shin ba akwai lokacin da za a saka a cikin kabari babu inuwa a wajen kuma babu iska ba famfo babu air conditioner ba fanka iskar da take bugawa ta kowa da kowa ma kai bakka da ita a cikin kabari kake shin ba za ka yarda ka ji wannan zafin na ɗan lokaci kankani ka daure don ka gyara wancan lokacin ba mu dinga amfani da hankalinmu kar mu tsammaci cewa rayuwar duma madawwamiya ce kar mu damu da zafin rana wasu yar karamar zafin rana wasu har magana suke yi ce an ja musu sallah inna da yana da muke karantawa da wadduha da sauransu shine aka ja sallah ba a ja sallah ba manzon Allah aya hamsin yake karantawa mutane ko ya karanta wannan jimi a raka'a daya yanzu idan an yi duk tarwatsuwa mutane za su yi su gudu ƙananan suro za yi karanta amma sai ga ana kokawa cewa an tsamanta mana sallah ga zafi ranar nan ba a la'akari ba ai saboda shi limi yana gindin fanka ne zufar da nake yi ta fita ka ɗan lokaci kaɗan za mu ba wa ubangijinmu idan muka yi shi saboda allah allah sai ba mu lada mai yawa akwai zango mai nisa a gabanmu tafiyar tana da tsayi Allah ya ba mu ikon kiyayewa mu sani yan uwa musulmi ita ranar juma'a rana ce fa wadda take da girma a wajen Allah subhanahu wataala kuma saboda darajarta sai Allah ya kebe ta da waɗansu alfarmomi alfarma ce Allah ya bawa musulmi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ba a ba mu waɗansu ba mu anan ranar juma'a kaga daga cikin irin abubuwan da aka keɓance mana yana daga cikin abin da muka ambata sannan Allah subhanahu wataala ya mana umarni da yawan yin ambaton Allah a ranar Juma'a mu zamanto masu yawan ambaton Allah subhanahu wataala kamar yadda ya ambata a cikin suratul Juma'a haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a yawaita ya masa yi salati ya zo a cikin hadisin Aus dan Aus Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafificin wuninku yana daga cikin wuninku mafifici wuninku na Juma'a dan haka ku yawaita yin salati a gare ni domin salatin da duk kuka yi ana bujiro min da shi idan kai salati annabi ana kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai suke mamaki suka ce ya manzon Allah ya za a bujiro maka da sallah ai da salatin da muka maka alhali lokacin ka rududduge a cikin kabarin wa kad aramta saboda abinda suka sani an sa mutum a kabari yana lalacewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani Allah ta'ala ya haramta jukkunan annabawa ƙasa ba ta cin su kuma wani hadisi annabi ya ce Allah yana da wasu mala'iku ana ce su sayyahun su aikin da Allah ya ba su su rika kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin da al'ummarsa suka masa duk lokacin da kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mala'ikun Allah zai nufe su su kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salati a ambace ka kai wa manzon Allah salati to don haka annabi ya ce ku yawaita salati ga manzon Allah musamman a ranar juma'a haka na a kowane lokaci abu dawud da rawaito hadisin da muka ambata a cikin juma'a Allah ya sake ba mu wata garabasa wannan lokaci da aka ambata malamai sai ita kai kawo wannan lokaci ne shi annabi da ya ambata ya ce bayan sallar lasar ne ya ambata bayan sallar lasar wasu malamai sun ce lokacin da liman ya gama khutba ne ko a tsakanin khutba wasu sun ce lokacin da aka gama khutba a cikin sallar juma'a wasu sun ce kaza wasu sun ce daga fitowar alfijir ala ayi halin abin da yafi inganta bayan sallar la'asar to amma wasu malamai sai suka ce a'a ba za ka yi ta'ayi ne ka ce lokaci guda ba inna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ne mabhamun kamar yadda aka bar lailatul qadr a boye duk da akwai ababen da suke maka ishara 27 amma ba za ka yanke kai tsaye 27 din ba sai ka batta a boye take dan mutane ai ta gwagwarmaya a cikin ramadan goman karshen baki daya to wannan ma an barka ne kai ta gwagwarmaya a cikin wannan wurin naka kana halarto da ubangiji a zuciyarka saboda an ce annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam bawa ba zai roki Allah wani abu ba sai Allah ya bashi matuka ya cika sharadin roko dan roƙon ma akwai sharadin sa akwai ka'idar roko na ubangiji ba kowane irin roko sai roƙon da shi Allah ya tsara manzon sa ya tsara manzon sa ya isar da sako to don haka idan aka roki Allah subhanahu wataala aljanna ka roki Allah to Allah zai baka wani abu ka roƙi Allah na duniya ma Allah zai baka to kaga wannan garaɓasa ce da Allah subhanahu wataala ya ba mu kamar yadda hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mu bauta mu Allah kada mu rika shirka da Allah mu kiyaye dokokin Allah mu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu zamanto muna dunkula waje guda wajen bin Allah a karkashin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki baya hana lada ga waɗanda suka bi shi sau da kafa muna roƙon Allah ta'ala ya shirar da mu ya madaidaiciya Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم ثبت أقدامنا على دينك وهدنا سبيل الرشاد واجعل الجنة مأوانا ولا تجعل مصيرنا إلى النار بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله